ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 21 ga watan al-muharram shekara ta 1445 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma yayi daidai da takwas ga watan takwas shekara ta 2023 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na wiqayatul insan min al-jinn wa shaitan wallafar al-sheikh wahid abdussalam bali hafizahullah ta'ala amin yan uwa aje idan ba manta ba mun fara karatu ne a cikin al-hisnu thalith katanga ta uku a wanda ita ce luzumul jama'a lazimtar jama'ar musulmi kada mu manta kan mana karatun baya katanga ta farko ita ce al-ikhlas eh shine mutum ya tabbatar da ikhlasi a cikin zuciyarsa na biyu tahqiqul ubudiyyati lillah tabbatar da bauta ga Allah madaukakin sarki sai na uku kuma shine bayanin da muke ciki shine luzumul jama'a lazimtar jama'a malam yana mana bayani game da hanyoyin da ake iya tace ko a gane waɗanda suke kan daidai kuma abuta gaskiya zai mana bayani daga cikin hanyar da ake gane ahlul haqqi ma'abuta gaskiya ya ce za ka same su suna son ma'abuta hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam masu ƙoƙarin karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da karantar da shi da ƙoƙarin bibiyarsa su gano mai kyau da mara kyau wanne ne ya halatta a yi aiki da shi wanne ne bai halatta a aiki da shi ba wanne ne mai rai a cikinsa wanne ne matacce waɗannan irin mutane duk wanda kaga yana son su yana ƙoƙarin zama da su yana bibiyar aikinsu za ka samu wannan mutumin kirki ne kuma yana ƙoƙarin tabbata akan irin hanyar da suka tabbata ita ce hanyar gaskiya malai ce min alamati ahli alhaqi har yanzu daga cikin alamomin da ake iya gane ma'abuta gaskiya aidan adam taqdimihim qawla ahdin ka'inan man kana ala qawli rasulillah sallallahu alaihi wa sallam malai ce shine rashin gabatar wasu qawla ahdin gazantan wani ka'inan man kana kowane ne shi ala ƙauli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a kan zancen annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi daga cikin hanyar da za ka bi ka gane mutanen da suke kan gaskiya wanda su ne aljama'a inda annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yake nufi su ne za ka samu kowane ne mutum a cikin addinin musulunci duk darajar da allah maɗaukakin sarki ya bashi da matsayinsa ba sa ɗaukar maganarsa ko zancensa su gabatar da ita ko su dora ta akan zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda suke fara kallo karan fari shine littafin Allah da zancen Annabi sallallahu alaihi wasallam in kaga sun waiwayo suna kallon zancen wani daga cikin malamai kuma gabata to suna kokarin fahimta ko fuskantar yadda Allah madaukakin sarki magana ne ko Annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi magana ma'ana suna neman sharhin magana ne duk lokacin da kaga suna kallon maganar wani malami to suna so ya ƙara fito musu ne ya ƙara musu haske game da maganar Allah ko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba maganar Allah ta yi gabas maganar ta ta yamma ya ajiye maganar Allah ya dauki maganar sa ba wannan ba dabi'ar mabukuma abota gaskiya bane saboda irin waɗannan mutane zaka samu su dama Allah madaukakin sarki ya ja kunnan su ya gargadin su a cikin alqur'ani yace ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم Allah subhanahu wataala ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi kada ku shiga gaban Allah kada ku shiga gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ce ku kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki hakika Allah madaukakin sarki mai ji ne kuma masani ne malamai suka ce abinda ake nufi da at-taqaddum bayna yaday Allahi wa rasulihi shiga gaban wuce gaban Allah da manzansa shine kai aikin da ba Allah madaukakin sarki ya saka ba kai aikin da ba manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi umarce ka ba to zaka samu duk ma'abuta gaskiya wannan ba dabi'a su bace suna kokari su tsaya kyam inda mai alani yake cewa ya kifa inda amrihi wa nahyi suna tsayawa ne a inda aka umarce su da inda aka hane su mutum ka'ida addini zaka samu a tsaye kyakkyam a waje guda eh dama ka'ida duk abin da yake ibada ce shine at-tawaqquf ka tsaya kyam a waje guda sai shari'a ta ce maka yi gabas sai kai a'a kuma yamma sai kai yamma a'a gaba za ka yi sai kai gaba ko kuma baya za ka yi sai kai baya wannan shine ka'idar musulmi amma mutum ba zai kawo wani abu da sunan addini kuma ka karbe shi ba sai ka tambaye shi shin Allah ne yace ko annabi ne yace idan ya tabbatar maka da haka ta hanya ingantacciya shikenan sai ka karba sai ka aikata shi malai ce to wannan na ɗaya daga cikin hanyar da ake bi a gano ma'abuta gaskiya wa minha aidan daga cikin hanyar da ake gano ma'abuta gaskiya har yanzu annahum aidan yu'minuna bi sifati Allah subhanahu wa ta'ala zaka same su suna yin imani da siffofin Allah madaukakin sarki duna tashbihin ba tare da suna kamanta Allah madaukakin sarki da halittinsa ba aw ta'tilin ba kuma tare da suna kokarin kore siffofin Allah madaukakin sarki da na halittunsa ba aw ta'awilin ko kuma su kokarin tawilin siffar su ce ba kaza ake nufi ba kaza kaza ake nufi wannan shi mana da daga cikin mabuta siffofin mabuta gaskiya zaka samu duk lokacin da suka samu wata siffa da Allah madaukakin sarki ya siffanta kansa a cikin alqur'ani ko annabin sa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya siffanta Allah maɗaukakin sarki a cikin hadisi to sai su tabbatar da siffar yadda Allah maɗaukakin sarki siffanta ta ko yadda annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi siffanta ta ba sa kore ta eh ba za su ce ai wannan siffar ta yi kama da siffar mutum su kore ta ba ba kuma tare da sun kamanta ba su ce ai siffar Allah irin siffar wani ce ko irin siffar abu kaza ce ba sa wannan sannan kuma ba sa kokarin tawilinta su ce ai ba kaza ake nufi ba kaza ake nufi su juyar da abu duk ba ta waɗannan guda uku duk waɗannan guda ukun suna ɗaya daga cikin firƙoƙi ko tawagogi da suka halaka a wajen siffofin Allah maɗaukakin sarki ka ga masu tabbatarwa su ne mushabbiha eh wanda ake ce musu mushabbiha eh su idan aka ce Allah maɗaukakin sarki yana da hannu Allah ya daidaita to sai su kamanta hannun su ce hannun dogo ne mai kaza da kaza da kaza da kaza kowa ya gaya musu kowa ina suka gani wallahu a'lam to waɗannan batattu ne su ma sun bata sannan akwai masu korewa su ce kwata-kwata Allah maɗaukakin sarki ba shi da wata siffa su ne mu'aƙila e mu'aƙila kwata-kwata sai su ce Allah ba shi da wata siffa gaba ɗaya to kage idan ka ce Allah ba shi da siffa ka kore ka kore Allah kenan gaba ɗaya Allah ce shi mai ji ne mai gani ne sai su ce sami'un bila sam'in basirun bila basari ta wani gwaranci wai mai gani ne ba tare da gani ba mai ji ne ba tare da ji ba to ya za ka fahimci wannan hausar da Allah wanda za ka samu falsafa ce fal a cikinta eh falsafa ce fal a cikinta ko kuma masu tawili su ne kamar asha'ira kenan ash'ariya eh galibi irin tauhidin da ake tafiya a kansa kenan a kasan eh tauhidin asha'ira su za su ce maka Allah yana da hannu eh Allah yana da hannu sai amma abin da ake nufi da hannu kudura eh ba ai ba hannu ake nufi ba irin wannan kudura ake nufi karfi sai sai gashin Allah madaukakin sarki ya ce wasama'a banainaha bi aidi Allah ce sama mun gina ta da me da ƙarfi da kudura sai aidin abinda ake nufi da shi ai ba hannu irin wannan hannu ba a kudura ake nufi duk inda Allah Allah madaukakin sarki ya daidaita akan al'arshi sai sai ba ya daidaita ba ya mamaya ai ya mamaye al'arshi al'arshin nasa ne shi ya mamaye shi ina fata an fahimta to su kuma tawili kenan to duk waɗannan guda uku ƴan uwa sun halaka duk ba daidai bane mazhaba matafiya ta manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa shine duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya tabbatar da kansa sifa sai su tabbatar amma kuma ba za su kamanta ba Allah bai ji ne Allah yana ji wannan irin jin ban sani ba ka tabbatar sannan baka kore masa ba baka kuma kamanta shi ba me dalilin da yasa ka tabbatar saboda Allah shi ya tabbatar me dalilin da yasa ba kamanta ba saboda Allah bai ga min ya abin yake bare na kamanta ba ka tsira ba shikenan abin da zaka yi akai Allah madaukakin sarki yana da hannu wa qalat al-yahud wan nasara wa qalat al-yahud yadullahi maghlula yahudawa suka ce hannun Allah maghlula shanyayya ce ma'ana mai ruwa ce wai Allah baya bayarwa sai Allah ce ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu sai Allah ya tabbatar ce bal bari hannayen Allah madaukin sarki guda biyu ba basu tsatani fi ku kai fesha ababan shimfidawa ne Allah yana ciyarwa yadda ya ga dama to wannan magana sai ta nuna shi Allah madaukin sarki yana da hannu to so ne tambaye ka yace a'a ka ce Allah yana da hannu wani irin hannu Allah yake da shi sai ka ce ban sani ba me dalili saboda Allah madaukakin sarki bai ambata min irin hannun da yake da shi ba ya ce min da yana da hannu ba shi kenan ba amma irin nawa ne ba irin nawa bane me yasa saboda laisa kamislihi shay'un babu abin da ya kama da Allah an ka ce irin hannun kaza ne to ka kamanta Allah da wani abu kenan ko amma ka ne in ka yadda sunansa hannu kawai amma babu hannun da ya kama da shi a cikin hannun duk da ka sani a duniya hannun mutum hannun kujera hannun duk wani hannu da ake iya cewa hannun kaza ba irin hannun Allah bane saboda Allah madaukakin sarki laisa kamithlihi shay'un shikenan dan uwa ka tsira dan uwa na fata an fahimta wannan ita ce hanya ta ahlus sunna wal jamaa Allah ta yan uwa an fahimci wannan idan ka dauki wannan sai ka tsira amma in zaka tsaya kai ta falsafa kai ta dogon bayani kai ta shige da fice kai ta fassara fassare wallahi bata zaka kaje ka dauki malaman falsafa gaba daya dukkanin su karshen rayuwar su galibi wanda suka dawo hanyar madinisiya sai da suka yi da na sanin abin da suka shiga na falsafa duka irin su imamul juwaini ya imamul haramai wanda ya littafin alwarakat shi ma yana ɗaya daga cikin malamin falsafa wanda daga baya duk sai da suka dawo suka yi ne suka yi da na sanin wannan harkar da suka shiga irin su razi da sauransu dukkanin su yan falsafa ne wajen kokarin fito da siffofin Allah sai a yi ta wato karatu ne da za a yi ta maka shi ka kasa fahimtar sa ai taimaka shi wallahi sai kaji kanka ya fara daukar zafi eh kaji kanka ya dan fara hayaki hayaki saboda ba za ka fahimce shi ba amma tauhidin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne mai sauki Allah madaukakin sarki yana da siffa ka tabbatar masa da ita ka kore masa kamance ce ya kai gaba ka ci gaba da harkokinka kada ka komai a ranka amma ka ce to ai kun ce Allah yana da hannu kun kamanta Allah da halittinsa to kai ne ka fara kamanta Allah da halittinsa dan ni ban ce ga irin hannun Allah ba amma kai da kace na kamanta shi sai da ka fara kawo hannun wannan iri ne sannan kake ƙoƙarin kore masa shi da kace in kace Allah yana da hannu ka kamanta shi da rafin sa to wani irin hannu nace nace irin hannun mutum nace irin hannun kaza kai ne kake ƙoƙarin kawo kamanceceniya da Allah da halittun sa sai kuma kake ƙoƙarin kore shi ka kautar da shi daga kanka Allah madaukakin sarki ya samu dace amin yan uwa daga cikin hanyoyin da ake gane ma'abuta gaskiya shine idan Allah ya kawo siffa ko annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ba sa korewa ba sa kamantawa ba sa tawili malai cewa ya ƙuluna suna faɗa ne kama ƙalar shafi'i wa rahimahullah kamar yadda muhammad ibn idris al-shafi'i alaihi rahmatullah yake cewa hina masu ila yayin da aka tambaye shi adalistiwa game da daidaita kusan malamai magabata sun sha wahala sosai sun sha fama akan matsalar sifat eh akan wannan matsala ta sifatin aka daure su Imam Shafi'i aka daure su Imam Ahmad bin Hanbal da wasu daga cikin malamai aka daddake su wasu aka kakkashe da akan tabbatarwa da Allah sifa abu ne da malamai magabata sun sha wahala akan sa sosai to an tambayi Imam Shafi'i game da istiwa'i daidaitan Allah madaukakin sarki akan al'arshi da Allah ya ce Allah ya daidaita akan al'arshi aka ce me ake nufi da shi sai ya ce amantu bima qala Allah ni da Imam Shafi'i na yi imani da abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa ya daidaita akan al'arshi wannan na yi imani da shi kuma ya ce ala muradin lahi na yi imani da abin ne akan abin da Allah yake nufi ba ruwa na da cewa ya abin yake a'a mai Allah yake nufi Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ya san nufinsa kuma na yadda da abin da Allah yake nufi wa bima qala rasulullahi kuma na yadda da duk abin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai faɗa game da siffar Allah madaukakin sarki ala muradi rasulillahi akan kuma abin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake nufi shikenan sai ja bakin sai shi shikenan haka magabata suke wa kama qala malik haka nan kuma kamar abin da imamu malik dan Anas Allah ya masa rahama yake al-istiwa'u ma'lumun da wani shi ma ya shigo cikin ɗalibansa imam malik yana karantarwa wani dan bid'a ya shigo cikin ɗaliban sai yake so ya rikita musu kwakwalwa sai ya tambayi imam malik ya ce kun ce Allah ya daidaita akan al'arshi ya daidaita sai imam malik da yake Allah madaukakin sarki wato magabata Allah ya ba su hikima nan da nan ba tsawa ba tunani yayi ba ba tsawa ya rubuta ba kawai sai ya faɗi wannan magana sai ta listiwa ma'lumun shi dai daidaito abu ne da yake sananne da an ce wani ya daidaita kowa ya san abin da ake nufi ba buƙatar sai an ta maka ƙarin bayani yace wal kayf majhulun amma yaya daidaitar shi Allah madaukakin sarki take yace wannan majhulun ne babu wanda ya sani me dalili saboda shi Allah madaukakin sarki da ya san yadda daidaita bai ga kowa ba wal imanu bihi wajibun imani kuma da cewa Allah madaukakin sarki ya daidaita wannan wajibi ne saboda na ɗaya daga cikin gaskata maganar Allah idan ka ce baka yi imani da shi ba to Allah ya faɗa ba kana so ka ce kai wa Allah gyara kenan Allah madaukakin sarki ya kiyaye wasu'alu anhu bid'a mali imam malik yace ka tsaya kana tambayar ma yaya Allah ya daidaita yace to wannan bid'a ne ka kauce mata saboda haka wannan mutumi da yazo sai imam malik ya sa a kore shi daga majalisinsa to kun ga abbi yayi na farko ya kunyata wancan dan bid'a na biyu kuma ya cire wannan shubuha da tsakwalwa daliban sa da aka so a jefa musu saboda haka haka al'amarin yake yan uwa dukkanin ma'amuta gaskiya zaka samu aqida su guda ɗaya ce shi sa abinda na ga mana jiya zaka samu in dai kuna kan aqida ɗaya aqidar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sabban sa duk duniya haka irin ku ɗaya ne duk duniya irin ku ɗaya ne tare da bambancin launi bambancin yare bambancin al'ada amma da kun hada addini sai ga kida ku ɗaya ce bai ka kudirce akan Allah madaukakin sarki sai ga ɗaya ne bai ka kudirce game da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abin ɗaya ne to amma ka dauki ashabul ahwa ma'abota san zuciya zaka samu duk duniya komai nasu daban-daban ne komai ka dauka ko taro ne aka kirkiro shi na bid'a sai ka samu na wannan garin daban na wancan garin daban haka ne ko ba haka bane haka ne amma da aka samu inda zaka gane cewa addini iri ɗaya ne komai da komai kalli sallah sallah akwai wanda suke tashi daban in dai musulmi ne za ka kowa sallar su daban in ba sallar ɗan shi'a ba eh shine in dai ka je za ka yi sallah a wajen ɗan shi'a to za ka ga abin mamaki kala kala za ka ga wata irin sallah ba irin ta annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam dama su ma ba addinin su suke yi ba eh ba addinin su suke ba sallar su daban suke ko da kiran sallar in kana yi zaka ji an ce wa ashhadu anna ali anna aliya wa anna aliyan waliyullah a cikin kiran sallah fa ni wannan naji da kunne na wallahi da kunne na naji a kasar a kasar Benin Republic ana kiran sallah naji an ce wa ashhadu an ashhadu anna aliyan waliyullah a cikin kiran sallah aka kara kuma haka suke yi to kaga tun a kiran sallah ka babanta da su ko kai abin da ka sani ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah amma wallahi sai naji an ce wa ashhadu anna aliyan waliyullah ko aka aka are Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah to dan Allah ya zaka je ka shiga wannan masallacin kai sallah ina fata an fahimta kaga annab manzanni fa sun zama biyu kenan eh Allah Allah ɗaya ne manzanni biyu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga annabi Ali a wajen su to kaga wannan ba addinin musulunci bane amma addini za ga sallah duk inda sallah take guda ɗaya ce haka addini yake duk inda azumi yake guda ɗaya ne yadda zakka take guda ɗaya ce to ƴan uwa haka aqida ma take wallahi in dai aqida ce ta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk ɗaya ce duk ɗaya ce sai da dan samu sabanin fahimta wannan ya fahimci abu kaza wannan ya fahimci abu kaza amma dai za ka ga tushen abin da abu ɗaya ne amma za ka ga duk inda akwai san zuciya akwai bid'a ita bid'a za ka ga caccanzawa take yi canza salo take yi idan aka fara ta to ta fara faɗaɗa kenan ta fara faɗaɗa kenan daga nan ba a san inda za ta je ba duk abin da yake bid'a ne ka kalle yadda yake idan ka fara shi yanzu to wallahi da shekara 100 in ka dawo ba za ka gane shi ba kai fa da ka fara shi Allah ba za ka gane shi yanzu akwai bidoyin da aka kirkiro malaman da suka kirkiro su sun mutu inda za a taso da su su ga yadda ake za su ce fa wannan ba tasu bace wallahi a canza kwarai da gaske za su ce ba tasu bace yan uwa ba haka bane haka ne wani abin da ka san ana yi ba haka bane ba abin da yake canza yanzu bari ba ku misali bari ba ku misali da bikin da bikin maulidi da ake kaga bikin maulidi zaka ga da lokacin da aka fara shi zama ake kai wa annabi salati a karanta dalaila a tashi shikenan abin da ake yi aiwa annabi salati a karanta dalailu a karanta karatun alqur'ani ai kaza a tashi a faɗi tarihin annabi a dan yi kuka a dan mammatse shikenan a tashi ba haka bane wani lokaci a dan dafa shayi a kawo babu abin da dai ake na wasu abubuwa amma yanzu ba akwai zagaye ma ana tafiya ana kwance ana tashi na ku kwanta don muhammadu ku yi rawa ku yi disco don muhammadu ba haka ba ne mata fa mata mace girɗeɗiya tana kwanciya tana rawa wai don muhammadu take wannan da sunan zagaye maulidi to haka abin ya canza idan ka je wani garin sai ga nasu daban suke yi ba haka ba ne in ka je wata ƙasa sai ga su ma nasu daban suke yi da irin ganguna na wanda irin ake bugawa da badujala haka duk za ka gani abin canzawa yake yi ta'awuri abin yake kullun ƙara tashi yake daga wannan ya koma wancan daga wannan ya koma wancan to amma ka duba ka ga duk abin da aka ce maka addini ne yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fara har yanzu wannan haka ake yin sa ba haka bane wannan shine abin da malaki so ya ga mana Allah ya sa mu dace amin al-hisn ar-rabi malaki ka tanga ta hudu al-muhafazatu ala salati al-jama'a shine kiyayewa a bisa sallar jami'i yan uwa ɗaya daga cikin katangar da ke kare ɗan adam daga shedani wanda insha Allah ta'ala idan ka tsaya kyam wa sallolin farilla kana yin su a cikin mutane wannan ɗaya ce daga cikin hanyoyin da shedan zai guje ka ya amma in dai zaka rinka bisin din zaka rinka barin sallar farilla tana wuce ka kana yin ta kai kai kadai to kai farisa ne na shedan ma'ana abun farautar shedan kullun shedan yana tare da kai malai ta inna tahawuna fi salati jama'a haqiqa sakaci da ake da sallar jami'i yujarri'u shaytanu 'ala al-insan yana sa shedan yayi jara'a yayi kukan kura akan mutum ya haiwa mutum malai ce an abi darda radiyallahu anhu an karbo daga abi darda Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda kale yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yana cewa ma min salasati babu wasu mutum da suka kai mutum uku fi ƙaryatin a wata alƙarya wala badwin ko wani ƙauye in dai mutane sun kai guda uku la tuqamu fihi musallat wanda ba sa tsayar da sallah a cikin wannan ƙauyen in dai mutum sun kai guda uku ba za su sallah ta jami'i ba ta haɗu idan lokacin sallah yi wanda ya fito daga gidansa wanda ma ya fito ni ma na fito mu zo mu haɗu shine amfani sallar jami'i kenan illa qad istahwadha alaihim ash-shaytan annabi ya ce face shi shaytan ya mamaye su eh sai shi dan ya mamaye sa kauyen da gidajensa da komai nasu ya hana su sakat annabi ya ce fa alayka bil jama'ati ina horanka da ka rike ka kula da sallar jami'i fa inna ma ya'kulu dhibu lalle kadai kyarkeci yana ci ne min al-ghanami daga cikin dabbobi al-qasiya wacce take waradiya yadda suka ware din can wancan yake sallah shi shi kadai wannan ma shi shi kadai wancan ma shi shi kadai to shi dan zai bi su ɗaya bayan ɗaya ya tsince su amma lokacin da suke haɗu wannan to insha Allah ta'ala sun fi ƙarfin shaidan wannan hadisi rawu Abu Dawud bi sanadin hasan al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi da isnadi wanda yake mai kyau wallahu azza wa jalla yaqulu walai ta lalle Allah madaukakin sarki yana cewa istahwadha alaihim ash-shaytan lalle shaidan yayi mamaya akan su fa ansahum dhikrallah saboda haka sai ya mantar da su ambatan Allah madaukakin sarki ya kasance suna yin abubuwan da ba shi kenan ba al-hisn al-khamis katanga ta biyar daga cikin abin da ke kare mutum daga shaidan al-iltizamu bil kitabi was sunna ruqu na kankan game da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan na ɗaya daga cikin abin da ke taimakawa mutum wajen kariya daga shaidan yaqulu doktor al-ashqar babban malami الدكتور الأشقر وانا بابا مالمي دان أسر, أسر فلسطين يكتو أعظم سبيل للحماية من الشيطان mafi girman hanyar da mutum zai kare kansa daga shaitani huwa intizamu bil kitabi was sunnati amalan wa ilman shine mutum ya kankamewa ya lazumci sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam da littafin Allah amalan wajen aiki da su wa ilman da kuma sanin su abubuwa guda biyun ake hadawa ka sani ka kuma aikata idan ka sani baka aikata ba an samu gibi idan ka aikata ba da sani ba nan ma gibi ne kowanne halaka ce ka san ilimin ka tara shi gashi nan dewa a kanka eh kai karatu amma baka aiki da shi me amfanin karatu babu saboda haka in kai karatu sai ka kamanta abin da kake karanta mu kuma yanzu a rayuwar mu yan uwa wallahi babban matsalar mu kenan babban matsalar mu kenan mu a rayuwar mu gaba daya da wanda suke karatun dewa da wanda suke matsakaici da wanda suke kadan duk matsalar mu kenan shine ana ta karatun ana ta karatun amma wallahi aiki yayi karanci ka kalli rayuwar mu yanzu ka kalli rayuwar da ta wuce shekara 40 shekara 30 da ta wuce ka kalla washe ilimi yafi yawa ai babu mahadi babu hadi da za ka samu ilimin bashi da yawa sai ka samu da hausa wannan duk gaba ɗaya hausa sai ka samu inda ake karantawa guri ɗi ne kawai Eh, irin wannan karanta wako da ake aka irin wannan ta ta majalisi haka sai ka samu ba daɗe da fara ta ba ba wani lokaci ne mai tsayi aka fara ta ba an kana so ka karatu sai dai karatun soro akwai malamai da Allah madaukakin sarki ya ba fannona na ilimi kala kala ka je ka zauna su karantar da kai su ne malamai a lokacin to shi sai ka samu mutum sai shekara biyar bai soki alali ba yana ta yi jiya dora masa baki kullum ana ta karatu amma sai ga karatun akwai albarka saboda aiki ake da shi yan uwa ba haka bane akwai albarka a cikin karatu yanzu iyayenmu na gida mata a wancan lokaci sai ka samu wallahi akwai iyayenmu da bata karanta daga fatiha zuwa alamsar kai ba dan Allah ba haka bane sallan nan da ake sai dai haka kullun ana gyarawa dan gyara na haka suke sallar su amma kuma dabbar aiki ba wannan ba magana duk irin mutanen da suka zama mutanen kirki yanzu su suka rene su a yanzu da irin waccan tarbiyyar tasu amma yanzu da karatu yayi yawa sosai gashi nan ko ina karatu a rediyo karatu a tv karatu a waya karatu a masallaci karatu a makaranta ko ina karatu ake dan Allah ina amfani da ina amfanin karatu ta kalli ɗabi'un mu duka na karatun yake kowa yau kansa wannan tambaya dan Allah ɗan uwa ina karatun yake wancan lokaci da karatun bai yawa ba an yi aiki yanzu mana karatun ya yawa an ajiye aiki to shine matsalar da muke ciki tsakani da Allah in dai ba aikin da muke ba karatun da muke maka dauka muka sa a cikin aiki ba wallahi da matsala sosai ba za mu fita daga cikin halin da muke ciki to guda biyun ake hadawa yan uwa idan kai karatu iyakacin kokarinka yi kokari ka sa aikin da karatun da kai a cikin aiki shikenan sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda ya haddace suratul baqara ya tara mutane aka walima sai da ya dade kamun ya haddace suratul baqara amma ba haddace wannan irin tamu ba wanda mutum zai je ya zauna a gaban malami ya haddace suratul baqara a cikin kwana ɗaya ko kwana biyu shikenan tashi tafi sa a'a da ayar da aka haddace sai an fahimce ta da ma'anarta sannan kuma an yi aiki da ita sannan sai a gaba ina fata an gani kaga akwai bambanci eh ba karatun kawai zaka tirera ba kaza kaza haka haka eh kana girgida kai ana jin daɗi ba shi bane wallahi ba shi bane ka fahimci abin da kake karantawa sannan kai aiki da shi wannan yafi babu haɗi yafi dan kuwa magabata magabata wani zai dauki aya guda ɗaya a cikin dare ta maimaita ta ya ta maimaita ta yana tadabburinta yana tadabburinta yana kallon mai aya ta kunsa yana ta kokarin sa ta a cikin zuciyarsa dan ya aiki da ita gobe ba wai buri yake dauki alqur'ani ya karance shi a cikin dare ɗaya ba sai ai jiya da daddare sai da na karanta izu goma sha biyar ba shi bane burinsa a'a ya karanta aya ɗaya ya fahimce ta gobe da safe sata a cikin aiki ta fi masa wancan izu goma sha biyar ɗin yan wallahi in dai ba dawo maka kan wannan gwadaban ba yan uwa har za akwai matsala Allah maɗaukakin sarki kiyaye to ina gani tunda in ji daman ya tsaya mu ma sai mu tsaya haka insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu tashi alhisin alhamis din sai mu ci gaba da karatu anan Allah subhanahu wataala ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu